na biyar kuma in ya ƙi yin bautar me za a mar na uku ba ko ba ga addinin musulunci shine wa za bauta ma Allah shi shi kadai waye zai bauta halittar Allah dan adam da aljinu yaya za a yi bautar Allah ya faɗa ga Qur'ani ya turo ga manzon Allah ya bayar da shi ya yi jawabin yaya za a bauta wa Allah in ka bai manzon Allah tsarin da Allah ya turo shi to sai kai bauta sai Allah karba kuma Allah faɗa mana in kai bautar daidai yadda Allah ya so me zai baka na lada ko a rayuwar duniyarka da kuma lahirarka sannan ya faɗa mana kuma hukuma da sakamako mummuna da wanda ya kudiri wa umarnin Allah da fatan Allah kare mu to da haka tunda akwai wannan manufofi dole ana buƙatar a turo ɗan aiki ya ce wa irsalahum liyu'allimul ibada kayfa ya'budunahu ta'ala dole a zaɓi manzanni da za a turo su mutane da kuma aljanu domin su ilmantar da mutanen da aljanu yaya za su bauta ma Allah yaya za a yi bautar tunda an faɗa cewa a cikin yin bauta dole akwai wa za a bauta wa Allah wa zai bauta bawan Allah ya zai bautar to kuma sai a faɗa maka to wane ne kuɗi a zai bautar kaga addinin musulunci Allah ne zai faɗi yaya zaka bauta masa kuma kai ba za ka magana da Allah ba to sai turo manzo wanda ya fika komai zai maka bayanin yaya za a yi bautar Allah kuma Allah ta babun da ake so kenan yace tilkal hiya muhimma allati khalaq wa khalaqahum min ajliha inda ita bauta din ita ce asalin makasudin manufar rayuwar ma ko halittar da Allah ya mutane da aljini an halitce ka ne kadai don ka bauta wa Allah duk wani abu da kake yi a duniya kake jin daɗi kake morewa kake ci kake sha ka sa sutura ko ka yi aure ka yi waye duka wannan an hore maka su ne don su taimaka ma da sauƙi a gurin bautar Allah amma asalin manufar shine ka bauta wa Allah kadai shi kuma Allah a baiwarsa sai ya hore ma abubuwa da za ka amfana da su da haka ne ma duk abin da ka gani a duniya Allah ya hore maka ne don ka rayu cikin sauƙi ka ji daɗi ka yi bautar Allah yadda Allah ya shi ya ce abu na uku ko inna kaunar sawabi wal iqab haka ne ko murattabatayn ala athari da'at wal ma'asiya fi an-nafsi bit tadhhir wattadisiya tun da kasance da lada da kuma hukuma saɓo mana hukuncin ga abin nan hukunci mai zafi da za a yi wanda ya ƙi Allah lada ga wanda ya sa'a ya bi manzan Allah ya bi Allah ne Allah zai bashi sannan kuma wanda ya ƙi Allah da manzan Allah wani irin hukuma za a marda hukunci ina ba ta an gane waɗanne ta abubuwa ne guda biyu ala asali sa'a an gina su ne akan da'a da kuma alma'asiya wanda ya da'a ga Allah ya ba abin da manzon Allah kawo sai ya samu sakamako yadda Allah ya faɗa wa bayan da zai ba su da sakamako wanda ya kibin abin da Allah ya faɗa ta harkar manzon Allah kuma sai musu ukubar da Allah ya faɗa zai masu kin kun annabawa yace to waɗannan abubuwa an yi su ne fi nafsi suna da alaka ne a cikin zuciya kisan Allah ya faɗi wasu abubuwa sun kuɗa yace washamsi وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها تشي ونفس وما سواها رزوا غدا بقي أجل الله akan mai nuna maka menene jawabin rantsuwar fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya kimsa wa zuciya fujur in mutum yin munan aiki ya yi sabo ya yi laifi ko ba aya ba ni sakar laifi ba ma mutum ba ko dabba in ta laifi ta sani yanzu kana kiwon kuli a gidanka in ka ɗauko abinci da hannun ka bashi kifi ko nama zai ci kayan sa ya more yana bin kamar ta cika ajalarsa amma in ka fita kamar abun abun da kake ajiyewa baka bashi ba sai ya shigo ya ɗauka da ya ji matsin ka shigo zai fita a guje kowa ya ɓata ma ya sani to zuciya Allah kin sa mata waɗannan abubuwa guda biyu ta san abu mai kyau da bautar Allah ne zaka zo kai sallah gashi yanzu kai sallar magriba kana zaune a nan kana jin karatu kana kuma jiran aini sallar isha kana jin tsoron ko kunyar wani ganka na masallaci kana ji a ranka cewa kai wani abin da abin kunya ne kana cikin nutsuwa da jin daɗi ma ina fata an gane amma ga mutum ta je can bayan gada tsohuwa da wannan magariba ko da wani yake bi bashi a yanzu dai ya kama shi a can ai ko ba zai so a gaishe ba dan an san gurin suwa ne ina fata an gane to ba zai so a gaishe abun ba bare kuma gaishe yana yin abin da ake yi a gurin Allah ka tsare imanin to daga ce waɗannan an kimsa wa zuciya to wannan mutum suna buƙatar ne a tafahiri wa tsirisiya tsarka ke zuciya da kuma cutar zuciya na yin sabo da nunkufurci da ƙimbin Allah ba yi zai zuciya to waɗannan abubuwan suna zuciya ne duk duniya ba wanda yake da maganin da zai wanke ma zuciya ka je ka fresh zuciya ka lafiya kalau ka samu nishaɗi waɗannan sai annabawa ina fata an gane amma babu wani likita a duniya da zai baka magani da ya shafi harkar zuciya shi yasa nake tana tawa hatta ilimin likitanci da ake fama da shi a yanzu abin da shafi hawan jini da ire-iren su a likitance a je mu nan kasar wasan kasar da suka ci gaba ba shi da wani magani sadid a likitance ba hili sai da baka magani ko kai ta bacci ko kana mantuwa ko kana wani abu kamar haka a ce rage maka tension ɗinka amma daga maganin ya ƙara amfaninsa a jikinka sai kuma abin ya ƙara dawo na fata an gane to amma ka dawo makarantar manzon Allah shi zai baka maganin da ake wanke zuciya Allah yake cewa abin nan alladina amanu ko fatatma inna qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma innal qulub kaga shi ambatan Allah shi ke sa a samu nutsuwa a zuciya kaji kana da peace of mind kaji ka nutsu wani zaka ya faɗi ya rasu irin su farat ɗayan nan sai ka ga mutum hankalin ya ta ba ta ta kama zuciyar ka ba sai ka shiga wani sambatu in kai wasa kai ma sai ka mutu saboda zaka dauki abin da ya wani ba sai ka duka ta buga daga ne ka samu har asas sai ka maka fadi sai ka mutu shikenan ta ji abin da ka magana ta kare amma da ka ji an ce wani yaro suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ka kuma gurin Allah ita kuma zuciya tana hannun ubangiji haka manzo Allah ya faɗa mana duka zuciyar halittun Allah suna ‘yan yatsun Ubangiji ne, yana jujjuya shi da gadawa. Kisan Allah yake yin addu'a kullum, Allahumma ya muƙallibar kulub, sabbit kalbi aladini, ya Allah mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata a kan addinin. Ina fata an gane, waga da ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya sa ma shamaki da wani garkuwa da wani tasiri wanda Allah ne kaɗai ya sani wannan abin da ke asara in dukiya ce ko idan wani ne zaka yi rasu fadar wannan kalmar sai Allah ya rage maka zin zafin mutuwa kaga za ta ke ka sallama wa Allah dama bawan Allah ne kuma ya koma ga Allah kuma kai ma ai koma ga Allah zaka yi ko yanzu ko gobe ko an jima kaga da ka fawwala eh babanka ne ya rasu ko ɗanka ko matarka kaga ka samu wani ta goma sha zuciyarka da kanka bayan ka gama ɗan rirmawa ko kai hawaye kai kuka ko zaka zo ka masa wanka a ƙarshen dukkan abin ta kutosen duniya ke ka ga wani da ka sani gashi nan ka juya shi haka ka juya shi haka ba yadda zai iya da kansa gashi kamar ne magana ba ku zai magana a gama wanka a ɗauko wani abu don shi likafa ne saka shi ma ka saka ma mutum ba ka daga wanka na ƙara faruwa ko inda ba ka ko kullum da kullum ba ne wane me sa boil ɗin dubu ɗari kaza me sa kaza ɗin kaza yau babu komai sai alawayyo abin dubu ɗaya biyu uku kuma a samar dole kuma saka masa a gama a saka turare a yi wane ne ƙarshen lamari a rufe shi a lullube shi ta ɗaukowa taburma ko ba a ɗaura shi a kai kuma a linka wa taburma ta shafin makara kan aje abin ne ma ya zama wani abin tausayi da jin cewa shi ba kowa bane daga nan kuma ka ɗauke shi a zo a masalla ana wucewa makabarta in aka ja aje shi ta ce ina wani kai ne ba ɗan shi ko kai ne mijinta ko kai ne wani kusa da shi kai za ka riƙe gawarsa ka sa shi a cikin ƙabar wani da kake ƙaunar nan ɗazu da jiya babu ya tafi amma saboda ka yi istirja'i ka yi addu'a da annabi ya koyar ka koma ga Allah sai Allah ya rage ma zafin damuwa ka binne shi din kaga nika da ranka cewa ka yi abin da yake shari'a ka yi daidai ko ba ga bane ka ɗaya kusa da kanka a zuba ma a sa abin nan falanki ko itace a jera masa kana kallo a sa ƙasa a maida a yi addu'a kuma kuma tashi a tafi kuma kuma ka tafi dolanka kuma ka tafi amma wannan addu'ar da ka yi sai Allah ta zo ka jin ƙarancin damuwar da kuma fawwala wa Allah lamarin ba wai baka zama bane amma haka ne musulunci ina fata an gane idan mutum ba da waɗannan irin abubuwan da ya ji an cewa ne ya rasu ko wata dukiyarsa da yake di da ita ta kone farar daya ko an sace farar daya ko an yi kaza lokaci daya sai ga kawai jininsa ya hau da an ja shi ajin sai hau ɗari biyu da wani waye masifa bala'i Allah kiyaye mu daga nan ko ya samu mai ko paralysis ko kuma har attack shikenan sai shi mai faɗe mu ina fata kuna ganewa to yasa bin manzon Allah da bin hanyar annabawa shine kaɗai ke sa wa zuciya nutsuwa ke sa wa zuciya karɓan duk abin da zai zo dan adam amma in babu wannan mutum bala'i zai shi to waɗannan abubuwa guda biyu da tsakiyar kalbi wata tsitsiya ya ce amurin yaddadi bisalin rusul wannan wani al'amari ne da yake bukatar sai an turo annabawa da zuwa su gyara dan adam zuciyar tasa magana yake cewa ala ku saurara inda fi tasali mudugata idza salahat ta jasadu kullu wa idza fasadat fasad jasadu kullu yace ala wa hiya alqalb an zo la ga maka me dan adam ma gaba daya me ya mallaki komanka da gabanka da komanka shine zuciya in ta gyaru to gangar jiki ta gyaru in ta ɓaci gangar jiki ta ɓaci ita ce zuciya to waye zai baka maganin wankin zuciya waye zai baka maganin cutar zuciya a fatul qulub hasada keta jin haushi gaba kulliya rike abu a zuciya sai ka dawo makarantar manzon Allah sai baka maganin ta ko kana cikin damuwa haka kawai ka ji ba dalili hankalinka har kawai ranka ya ɓaci ana yi ka rasa me ya faru da kai ma baka sani ba jarabawa ce kawai me ya faru baka sani ba ka ga mutanen duniya ba wanda ko gamu da shi ba kai magana da kwawa ma a safiyar yau amma ka tashi ranka a bakin ciki sai mu zalata mata ga addu'a ka je kai kana fara yin ka daya biyu uku ba za ka kisa goma baka da Allah ya cire maka wannan abu to in ba san Allah ba duk duniya ba da zai baka wannan magani in ka tafi gulle ka ce kai ka kasa bacci ne ko ba kai wani la kasa baya bacci waye ya rasa ya zai yi ta nemo su allure masu ƙarfin bala'i to a danna mar ya kamun kwana uku yana wuce in suka sake shi kuma dole a tsara dan ba zai iya bacci ba na fi su billahi sai an masa wannan artificial injection din ko ya samu kwaya ya sha ko a bashi kaza ya sha haka dai ta rayuwarsa to ga an shiga musifa amma zikirin Allah ne manzon Allah ya koyar sinadarin shine tunda manzon Allah ne ya faɗe shi kai imani da haka kana faɗa sai Allah ya yi maka na fata an gane sai ka diga shi eh asara kai ta kuɗi ma dudu amma hankalin ta kunce wata shekara an yi gobara a kasuwa Allah kare kiyaye har abadin abada ko wani inyamuri aka daida shi shagon wasu abokanai shi ya gaida aka yi asarori na musifa aka yi abin da a gama ne tun safa karfe shida sai buga abokin waya shi a tsammanin inyamurin zai da cewa kowannen abokin yana asibiti a kunci da buga masa waya ya tana hita ta da daga bacci ma ya ce wane kana yana ya ce wallahi yanzu na kai kafta da rabatun makara ne ya ce makara ne ba kai ka yi bacci ke ne ce na yi bacci ba sai da suka zoce ai da a garin su aka irin wannan abun ya ce za a mutu da yawa dole to ai abin da ke biya mawari shi kudin su ya kare ya jamuri ba haje mutu ba shi ma abokin sai ta to ai mu muna da yaƙini Allah ne ya bamu kuma ya jarrabe mu zai kawo wanda ya fi shi za ka mun barwa Allah shi can kuma haka ne to wani haka sai a mutunta ka dake samun wannan abu yanzu a kasashen turai suna nan a kan mutum sai bindige kansa wai damuwa ta dame shi an zuci bakin ciki cutar depression take cewa abu wai depression damuwa wallahi la'azim in ka dawo makarantar manzon Allah za ka warke makarantar shine idan gari ya ka sanar asbahi to kai zaman dirshan ka yi azkar ɗin da manzon Allah ya koyar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim 100 hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullah wa atubu ilayh duk waɗannan kai akalla 100 100 sannan ka bude qur'ani ka karanta iya abin da Allah ya kore ma in wannan ya zama lazumin ka kullun kana yi to na ke na damuwa kuma to bi da mai zaka kuma Allah zai cire ma musifin duniyar mu aran zaka ji ko bai fara ba ta damuwa sanan duk abin da ya faru na motsi kana da abin da annabi ya take a gurin in ka ji bakin cikin ya dame ka saka sai la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim in ka faɗi wannan so ɗaya so biyu ba na da kai goma ba zaka ji babu to Allah cire me littafin zuhudu yake cewa in kunta fi ghammi fi hammin wa ghammin wa karbatin faddara kitaballahi fal jumlal hammi in kana cikin damuwa da kunci da bakin ciki haka ina hausa ko damuwa kunci bakin ciki ya zan yi malam ka ce fassara kitabun lahi kan ta qur'ani san juminal hal sai kaga Allah ya yi maka damuwa kuma haka ne daman kani san ta qur'ani kani san zikirin manzon Allah to ka gamu da damuwa da bakin ciki jinin ka zai hau dole ko zaka ta shan kwaya har ka mutu kuma su fidda maka illoli a jikinka domin duk maganin nasara akwai sati fikinsa na ba ta gane su Allah ka tsare imanin da aka dai wannan al'amari ya ce yana buƙatar a turo da annabawa ya ce wa ba'athahum awaqo wa ba'athahul anbiya'i ya turo annabawa li alla yaqula an-nas yawmal qiyama domin kada mutane su kira tashin kiyama innana ya rabbana lam yughraq ko wajhu ibda'atika saboda kan asirin tashin kiyama dan adam ya asara sa ta fita dan ya kuki yi Allah a sabo ba ku yi da'a ba sai su to ya Allah ai ba mu san yaya za mu maka bautar ba ba mu san menene da'ar ba tunda baka tura mana annabawa ba baka tura ɗan saƙon ka ba na ba ta an gane duk inda ka sani a duniya in banda irin su Najeriya Allah gyara mana Najeriya in ka je in akwai hukunci a guri za su rubuta maka baro nan gurin ba a face ba na rubuta ba nan gurin ba a yin fitsari nan gurin ba a yin kaza za a sama ga rubutu ga komai to sai ka zo ko ba karanta ba ko baka iya karatu ba ko baka kula ba sai kai abin da aka hana wanda jami'i sai kama ka ya ce ma ka tsaka da wata doka sai karanta ta ga abin a gaban kai nan ba a yin kaza ko kai ka riga ka yi to yanzu za a yi sai a ma tara amma za a Najeriya ne za ka ji kai fakin a guri ba a rubuta no fakin ba babu alamun da aka sana komai kawai daga wani baragwi ga wani kika ka taka doka to ai na ka rubuta ban karanta ba da turanci kai ko da larabci ko da ajami babu ko daya amma kuma sai kama ka kuma dole sai ka biya ba ka ke ba a ga zalunci shi tamarin da ake a duniya ba a yi wa dan adam hukunci sai an ba shi doka ya karya kuma sai an faɗa mar dokar ba ko ya ake yin ta ba za a yi ta ne ɓaro-ɓaro a wayar mar da kai idan ya karya su sa masa hukunci don kada 'yan baya su gaba da yi don a samu zama lafiya a cikin mutane na fata an gane to dan adam ne zai gaban Allah da ba turo annabawa ba zai ce Allah a to ya Allah to sai baka baka ga mun yaran ya rubuta maka ba yanzu duk abin da muke ne bada waya ga mana ni manzon Allah ne faɗa Qur'ani ya zo da shi annabi ya faɗa gashi gashi gashi har baka da hujja ai to amma da ba turo manzon Allah ba sai za ka yi bautar baka sani ba ina fata kuna ganewa to ga dalilin wannan hukuncin ma aga kenan dole sai an turo annabawa dan su ga dan adam ya rasu bauta wa Allah kuma ce hatta nu'ika ba mu san ya za mu bauta maka ma da'a ba har wajen bauta maka din ma kuma ka da'a din walam nu'rab ko walam nu'rab wajhu ma'asiyatika hatta natajannabaha ya Allah ba mu san dokokin da kace kar ayi ba ballantana mu tunce su inda ka zayyana mana kaza haramun ne kaza haramun ne kaza haramun ne yanzu kamar da Allah faɗa Qur'ani ba za kawo a hadisai ga sunan da yawa kaza haramun ne kaza haramun ne sai mutum ya kunne uwar shigo sai ya aikata wannan tashin kyama kama shi a bai da hujja ko shi sama ra ga zaka tura mutane a wuta za ce alam ya fi kum nazir yanzu kuma kuka zo wuta ba tura muku annabawa ne babu annabi da shi alu bala walla an turo kad ja'ana nadhirun me gargadi ya zo annabi an turo shi kuma yayi bayani to me faru baka zabna sai muka kade shi to haka yanzu ni kun cewa su ɗan iska ne na ba an gane da aka yara musu jahannama kawai Allah ka tsare imanu ya ce wala zulmal yawma indaka kuma dan adam sai ta to haka Allah ai kai ba ka zalunci baka tura mana annabi ba baka mana bayanin da'a ba ko sabo barantana li da'a bare mu da tsaban kuma kai ba ka zalunci to haka da wannan hujja ce Allah ba zai mutane azaba ba da ba turo annabawa ba ina ba ta an gane yace fala ko tu'azzibuna da ka ya Allah kar ka mana azaba fa takunu lahum hujja ala Allah ta'ala irin to wannan bayanin nasu hujja ne suka tsaida wa Allah cewa bai tura musu annabi ba ba ɗan sako tsakanin da shi da haka duk abin da suka yi ba sun yi bisa ganganci ba ya ce fakanin hadihi hala to da zanto wannan halin iktadat ba su turo su lalle ya ya dole ne ma a turo annabawa don gudun kada wannan abin ya faru ka je gaban Allah daga an tambaye ka ba turo ma mai gargadi ba a da mun da aya ko dole ne ce an turo to me saka kuma ka shiga wuta dan bai kamata duk wanda annabi ya rayu a cikin kuma shiga wuta ba inda aikin annabi wa'azi ne bayanin da'a ne da kuma hukuncin sabo sai dai kangare dole shiga wuta ina fata kuna ganewa yawa yace ina miki li yaka tsara hujja dan Allah ya yanke dan aran hujja Allah karki akan bayansa qala ta'ala sai Allah ma yace rusulan annabawa ne mubashirina masu yin bushara wa munzirina masu yin gargadi wa mutane to suna bushara ga wanda yake Allah ga ta samukarsa ga aljanna wanda yake bin Allah ga hukuma ga wuta ga bala'i Allah ya yi li Allah ya kulli nas Allah kulli sun ba'da rusul dan kada wani dan adam ya je ya kafa wa Allah hujja cewa ai shi abin da ya sa ya abu kaza dan bai sani bane ba turu ma dan sako ba aga babu kuma ka duk wani mamakin Allah annabi ya bar duniya sama da shekara dubu amma aikin da manzon Allah ya yi na shekara raye har gobe har dubin sa ake yanzu ga shi wani mamaki na Allah ma kana buɗe waya ga za ka kalli duniya da shi yancin kana danna wani guje ga wa'azi ake sai dai kai ne za ka tura ka ce ba ka san wa'azi ko ba ka bane amma sai ka ga wa'azi duk inda kake a duniya sai wa'azi ya zo maka yanzu a ga malamai suna iya aikin su kenan illa iyaka bi ne ya rage wa ko mutum Allah ba mu ikon bin abin da suke faɗa na daidai ya Allah ya ce wa kana Allahu azizan hakima shi ko Allah kasance azizan mabuwayi ne hakiman mai hikima to wannan fasali ya kare sai fasalu tasi fasali tara al-imanu bi sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imani da saƙon manzan Allah ka yi imani cewa an turo manzan Allah shi annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce yi da musulmi bi anna shay ne ko bi anna nabiyyal ummi ya ce wajibi ne musulmi ya yi imani cewa annabin nan ummi ummi shine wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shi ko abin da iya abin da ya gada a gidansu na yaransu da kuma al'adunsu amma rubutawa ko karantawa bai iya ba larabawa haka da su ce kafin zuwan manzon Allah ba su da wani addini da ya zo daga Allah suke yin sa suna yin rayuwa ne galibin su akan kawai al'adu su ina ba ta an gane shi ne ba ya ce Muhammad bin Abdullahi shi ne Muhammad dan Abdullahi bin Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib al-Hashimi Hashimun dangi al-Qurashi ba Qurashi العربي بالعربي صلى الله عليه وسلم المنحدر من صلب إسماعيل ابن إبراهيم خليل الله yace wanda aka same shi asalin tsatsan manzon Allah yana cikewa ne ga annabi Ismail shi jika ne ga annabi Ismail shi kuma Ismail dan annabi Ibrahim ne wa annabi Ibrahim ne kalilullah babban masoyin Allah na ba ta an gane huwa abdullahi kai imani shi manzon Allah bawan Allah ne wa rasuluhu ko manzansa ne arsalahu ila kafatin nas Allah ya turo manzon Allah ga dukkan mutane ne ahmarihim fararen su ko ahmad jajayen su wa abiyadihim da kuma fararen su ko ko kace bakake da farare shikenan gaba ɗaya ko duniya da ma abi ne ko bakaken mutane afirkiya kenan da kuma farare yankin turai da kuma asia yace wa khatamu nubuwatihi wa katama bi nubuwatihi an-nubuwa kuma da zuwan manzon Allah ne Allah ya taka annabta ma'ana shine na karshe a cikin annabawa babu wani annabi bayan shi sallallahu alaihi wasallam wa bi salafihi risalatin da sakon da aka ba manzon da zama manzo to duk wani sako da Allah ke ba manzanni daga nan kuma aka kulle shi mana manzan Allah shi ne cikamakin annabawa babu wani manzo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fala nabiyya ba'dahu kai imani babu wani annabi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wala rasula babu wani manzo na Allah bayan shi ayyadahu bil mu'jizat Allah ya ba manzo Allah karfafuwa da mu'jizoji menene mu'jiza shine wani abu da Allah ke horewa annabawa dan su zanto gagarabadau za su yi wani abun da ba za a iya koyarsa ba ba za a iya kwatanta shi ba cikin mutane babu wani wanda ba annabi ba da zai iya wannan abun da suka yi to Allah ba manzo Allah mu'jiza da yawa dan ya sa a karɓa da awarsa wa faddalahu ko hibita shi ala sa'iril anbiya' akan dukkan annabawa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan annabawa wa ummatuhu haka nan wa kama fadala ummatuhu ala sa'ir al-ummah haka nan kuma al'ummar manzon Allah mukin ku Allah fifita ma kan sauran al'ummar sauran annabawa in ka waye gari ganin ka a matsayin al'ummar manzon Allah ka gode wa Allah kuma ka bauta wa Allah kuma kai manzon Allah da'a dan darajar da Allah ya baka wanda ka fi sauran mabiyan annabawan da aka yi kafin manzon Allah farada ko mahabbatu Allah ya farlanta a ƙauraci manzon Allah wa aujaba da'atuhu kuma Allah ya wajabta ayu manzon Allah da'a sallallahu alaihi wasallam ma'ana ka so manzon Allah sama da ranka ba sannan kuma kamar da'a ba so kaɗai za ka bari ba a kana san mu na sama da komai da kowa har ranka sannan kuma dole kamar da'a na fata an gane wa alzama mutaba'atahu kuma Allah ya zanta mutum wajibi ne tilas ne in kana son gamuwa da Allah lafiya to sai ka bi manzon Allah a komai fa a komai ka fa kullum muna nanatawa bin manzon Allah fa a cikin komai ka ne fa a 24 hours ka komai ka bi manzon Allah shine abin da Allah yake gaya mana wala ya illu lahu an yaf'ala fi'lan har za ka bin nikira ce kuma cewa duk wani aiki a duniya haramun ne ka aikata shi ka balaga hatta ya allama hukumar layi har sai ka san me ya hukuncin Allah game da wannan aiki me Allah ya ce ayi sannan kuma za ka aikin ya ya manzan Allah ya ce ayi aiki saboda shi manzan Allah sama ya rayu a doron duniya ya yi kuma rayuwa da duk ɗan adam yake rayuwa ma'ana kafin ya zunto ya yi rayuwa ta abin nan samartaka ya yi rayuwa ta magidanci ko magidanci da iyali ya yi rayuwa ta kasuwanci sai da sayarwa ya yi rayuwa ta yayi aiki a biya shi da kansa yake cewa ya yi kiwon dabbobi na mutanen maka ana biye wasu ɗan kuɗaɗe don ya rufa kansa a ta fata rushe matsayin annabi ya yi rayuwa a matsayin da jagora shugaba na addini to duk wani mataki da kasin na rayuwa babu wanda manzon Allah bai yi ba za ka idan wani abu ya same ka za ka wani abu na rayuwa sai ka je ka tambaya yaya manzon Allah ya kaza na mata an gane kudirin imaninka dole ka je ka koyo yaya manzon Allah ya ce a yi imani ka yi wannan in za ka zo ka fara ita bauta ibada yaya manzon Allah ya ce yin tsarki ya ce a yi tsarki yaya yake yin alwala ya ce a yi alwala yaya yake sa kayan tufafinsa yaya yake yin sallah yaya yake yin azumi na fata an gane harkar mu'amalat yaya manzan Allah ya yi aure ya auri mata akalla goma sha nawa to yaya ya yi aurensa na ba an gane dole kai ma ka koyo irin nashi auren in ba kai irin nashi ba da ilimi ka sanya kaki to akwai danja na ba an gane sannan manzan Allah yana da ƴaƴa mata sun fi ƴaƴan sama to yaya ya aure da ƴaƴan sama ta sai za ka aure da yarka to ka je ka koyo yaya manzan Allah koyar ya aure da ƴaƴansa mata wannan wajibi ne shine mutaba da ake magana na fata kuna ganewa an yi maka aihuwa sai ka je ka tambaya da manzan Allah ka masa aihuwa yaya yayi ko ba yi bane to kai ma kai irin wannan shine kana bin manzan Allah kana san manzan Allah kana kuma kaunar manzan Allah amma rasuwa ba shi bane karshen jijjiga dan adam to manzan Allah amma rasuwa da yawa na farko yana matsayin annabi matarsa da yake son da take son shi ta ba shi agaji da taimako na yada da'awarsa ta rasu to yaya manzon Allah ya daka masa rasuwa ƴaƴansa da ya haifa guda bakwai din nan duk shi da sun rasu kafin shi ya rasu ƴa ɗaya ya rasu ya bari a duniya duk shi da sun rasu to yaya yi da aka masa rasuwa na fata an gane dole ka je ka gani yaya manzan Allah ya yi da aka masa rasuwa in ka saba na manzan Allah da gangan kana sane to akwai matsala akwai danda kuna ganewa siye da sayarwa yaya manzon Allah ya sai da sayarwa saboda ya siya ya siyar sallallahu alaihi wasallam yaya yayi mu'amala da makusa yaya yayi zama da ƴan uwa yaya yayi mu'amala da wanda ba ba musulmi ba duka yayi har gashi mun zo mun karanta ƙarshen tahu na nabiyur rahama ya rasu ya bar sulkinsa na yaƙi dingina da ya bar a shagon bai hude ya karɓi kwano na alkama ya kai gida domin a sha abinci to ya yayi mu'amala sallallahu alaihi wasallam ko to ya zanto koman tafa duk abin da kai a duniya sai ka je ka kwaikwaya ka tambaya yaya manzon Allah ya kaza idan kana yin wannan to kai ne ahlus sunna kai ne sunna tak bid'a amma ba haka ba to muna yaudarar kanmu ne fa yaudarar kai muke fa kai dan ahli sunna ne amma ina a masallaci ana fita a masallaci ka dan bid'a ne sai a masallacin ma dan bid'a ne ah to abu da yake faruwa masallaci gashi na ai kai sahu mai kyau kai kaza kai kaza amma a masallacin kuma kafin a fita ka zalunci wani a masallaci kana zaune a masallaci an bugo maka waya tambayar farashin kaya kai sarkin kasuwa ubun nura ko kuma ka faɗa zala ya hana dole sai ka san irin wannan abu ba kana zaune a masallaci ana sallah wayar ka tana ringi ka manta ba ka ta salan ba wai ka mika hannu ka kawo ka kashe ma ka kasa ta ta kiɗa ana karatun sallah ba haka mutane suke ba take rasu to wani haka din to wa ga ma rai ta jin ilimi ne ko so abubuwa da yawa duk abin da za ka yi a duniya har komawarka ga Allah dole kana bibiya yaya manzon Allah ya abu kaza ni ma sai na yi saboda shi nake kauna in zama da shi wata rana sun bulaguro ya fito wani kauye saka ce wani mutumin kauye ka ga wancan mutumin a cikin take tawagar ta to shi ne manzon Allah zai zauna sai ku yi manno a guje yana gudu daga ba zai ba zai iya karasa ba ma saboda ya kabu sai kullu kira yace ya Muhammad kaza mutumin kauye kai da fa'i za ka sani ba da ai wani ya ce masa wai wai haka kitanka ba a daga manzon Allah murya ai ba kullu mar kira shi ai saboda shi ai su sa tare da manzon Allah Madina sun sabo wacin shari'a to amma shi na ruwanka ko ya fita ku je to dake manzon Allah ya yi rayuwa a kauye ya san zama da ƴan kauye kuma shi annabin rahama ne zai mu'amalanci kowa a gwargwadon wayewarsa da fahimtar sa ne sai shi ma ya amsa masa irin salon uslubin amsa da ƴan kauyen tunda ya iya kaga dan a nuna wa shi dan kauyen yanzu a guna baka laifi ba na bi sani bane sai ta masa ha'um gani anan agin da yayi to ai yanzu normal ba wani banni bala ne fake ko inda ka ji gun gwamna kai magana ka ga fasore yayi tsawa a ƙarshen ta kuma a rasa dinka ko ce su wannan firkan zuwa kar sai faɗa ba to zan shi baya haka sai ce a shi yazo ya ce manzo Allah tambaya ce da ni yanzu kana ganin mutum ne yake kaunar waɗansu mutane amma aikin da yake yi bai ƙi nasu ba mana shi yana ƙaunar manzan Allah amma ba zai iya aiki ɗari bisa ɗari irin na manzan Allah ba yanzu irin tashin kiyama za mu ga mukuwa shi shine damuwarsa sai zai ce masa kwantar da hankalinka almar'u ma'aman a habba yau mal kiyama ɗan tashin kiyama ɗan adam zai tashi ne da waɗanda yake so da ku lura anan ba fa kawai kana so ba kaɗai wani fa a cikin so akwai kwaikwayo ɗabi'a yanzu a ga duk samarinmu da suke wannan aski ne iskancin ai suna kwaikwayo ɗan bol ne ko mawaƙan turawa saboda ne suna son su ne na mata an gane to kan kana son manzon Allah daga daga kwaikwaya yaya yake aski ba ya aski ba hima yawa yaya yi aski ya ce ayi aski in zai sa kaya wani kalan kaya ba zan sakawa kuma yake saka kaya duk suka daga kwaikwaya to shine kana son manzon Allah ko man ka kana kwaikwayar yaya manzon Allah yi daga kwaikwaya to yaka tawaye gari da su kiyama ka tashi ga ta ga manzon Allah a samu daya aga ai ta wurikin Allah ka samu zama irin wannan Allah samu samu wannan darajar ya Allah yace wa kasahu bi kasa'is ubangiji ya kebe manzon Allah da wadansu abubuwa na musamman wanda ya ba kowa ba a cikin annabawa sai manzon Allah kadai sallallahu alaihi wasallam lam takul li ahadin siwa wadannan abubuwan da Allah ya kebe manzon Allah bai ba wa kowane mutum ba in ba shi ba ya ce min ha daga cikin abin da kuma mazala shi kadai akwai alwasila shine ceto mafi girma da manzo Allah da dukkan halittun Allah da tace su ran tashin kiyama hadisi ne dogo zala yi magana a kansa in aka zo tashin kiyama an tara mutane a fili daya an yi musa kaho duk wanda ya mutu ya taso ko an gama gudun fanfalakin ji bahaushe to an gama yanzu an tara a filin kiyama Allah zai share mutane ga dabbobi sun gama taruwa dan adam ya zo bayan su aljanu mala'ikun sama ta daya ta biyu duka sako duka a zo a gurfana ta tako tako Allah zai rabu da kowa ba mai cewa kala kuma tsawon shekaru marasa adadi ma lissafin lahira wanda wurin lahira ga kusan shekara dubun duniya to ai misali shekara nawa to wannan tsayuwar ta ishi mutane sai a fara tunani masu hankali to wannan tsayuwar ai ta yi yawa wa za mu je mu nema ne a cikin manyan annabawan Allah ya roƙi Allah a zo a yi hisabi mana wannan tsayuwar ta yi yawa ta ce annabi Adam a jagon sai ce ina wannan ranar ba ta bace an da matsayin nan ba ni bane to mu jago annabi Nuhu kai ne farkon annabi a bayan ƙasa kai ne kaza kaza ce na sani na ji amma haka Allah ga dama na zama amma wannan matsayin yau Allah ya wani cin da bai kafa irin sa ba in ni ma na kubuta a yau to alhamdulillah ta kai na dai nafsi nafsi nafsi annabi Ibrahim a same shi kai ne Allah ya ce wattakazallahu Ibrahim kalila ko to kai ne babban masoyin Allah da haka a zo ka roƙa mana Allah ya zo amana ce amana hisabi ma sai bara ce ina wannan matsayin ba dai ni ba in ni ma na samu na kusa to ni na samu abu da shi da haka ni ma yau nafsi nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake to a duhun annabi Musa kai ne kalimullah kun yi magana da Allah Allah ya faɗa ka ji ka faɗa Allah ya ji Allah ya baka abin da bai kowa ba ko ka roƙa mana Allah ya ce ina ban isa ba matsayin da kai ne ba in na samu ni ma na fita furi a yau to na ji daɗi za ka nafsi nafsi nafsi ni ma ta kaina ne to a jirgin annabi isa shi ma a ziga shi a faɗa masa falolinsa ya ce ina ba matsayina ba ne ai na fi kwalai da masu mutane a ganina ni da mutane suke bauta mu ni da uwata to yanzu mai zan cewa Allah mata kula ina in na samu ni ma na kubuta to ai alhamdulillah za ka nafsi nafsi nafsi ku tafi zuwa gurin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai a dunguma gaba ɗaya fa a ja ta manzon Allah ana zuwa a ce ya manzon Allah gurin ka muka zo kaza sai sai ana laha ana laha ana laha ni nake da matsayin a yau ni ne da matsayin a yau to shine wasila na fata an gane zalla yake ce wa sahabbai ya gaya wa duk duniya ya ce wani matsayi ne guda ɗaya da Allah ya keɓe wani bawa guda ɗaya a cikin halittunsa. Ina fatan ni in zama ni ne matsayin. Da haka aka kiran sallah, in ka dinga kiran sallah na kiran sallah, kana tsaye kai maka ɗaya. Duk abin da kai ka bari, kana mai mutane da ke faɗa. Allahu akbar, Allahu akbar ka faɗa. Ashhadu an la ilaha illallah ka faɗa. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ko hada ya faɗa maka sallah ko to kai anan suka ce sallallahu alaihi wasallama kuma ka tsara cewa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma sallallahu alaihi wasallam in yazo hayya ala sala take ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala al fala la haula wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar ka fada kai ma ko la ilaha illa Allah sai ka fada to daga an gama kiran sallah sai kai addu'a suka ce malamai sai kiwa annabi salati na ibrahimiya tunda an faɗi sunansa a cikin kiran sallah kuma ka faɗa kuma ya yi umarnin cewa an kalli sunansa a masallaci sai suka ce kuma kai addu'a Allahumma rabba hadidati tammati wa salatul qa'ima ati muhammadin alwasilatu wal fadila aga wannan matsayin sa wa ba'athu maqaman mahmud ladhi wa'atahu idan kai manzo Allah wannan addu'a kuma sai ya ce to ni kuma in kai min wannan addu'ar ka roƙa min Allah ya ban matsayi na ce mai matsayin fa amma saboda tawaru'un manzon Allah kuma dan ya hada al'ummar sa alkhairai yace in kai wannan addu'ar halal lahu shafa'ati hmm innaka rasulul adil wasu jama'a suka ce ta inganta suka ce bata inganta ba wasu sun ce ta inganta wasu kuma suka ce a bai inganta ba iya can kaɗai a shi ke to ala ayi halin ya sai ka faɗi wannan addu'ar ya ce duk abin ya ce ya halatta ceto na ya tabbata gare ka mana manzala zai taice ka kaga wannan kuɗi kasuwanci ne da bakon da riba a duniya kawai kana rika zala ka tsaya an yi an gurku ka jo a nesa kai kai sai kana ƙara samun ceton manzon Allah kuma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi sannan gagara basa daga nan kuma duk abin da ka roki Allah kafin a shiga sallah zai baka eh wani rahin sani ne wani kuma ya sani ya manta shi dan ya saka shi a cikin mutum dama shi dan ya alƙawarin sai halaka dan adam bai wani ko bai sani ba to amma dai al'ayali shine amfanin karantarwa a faɗa mutane a tuno musu ko a faɗa mutum ya fara ji yanzu zai ji bisa ba ina fata an gane to wannan shine alwasila zai ta sai in je in kwankwasa kofar aljanna ka ji hadisin fa hadisin cikin bukari ne fa yace sai ya ce shi ma ya kwankwasa kofar aljanna manzon Allah fa tana kwalfa aljanna ba tana buɗe bane kamar kasuwa fa a tana rufe domin da abu daraja ai alkinta yake ko yawa sai ya kwankwasa kofar aljanna sai mai tsara da ce wane ne sai ce Muhammad saboda wurin kiyama na musamman ne babu babu takal a wurin kiyama ya ce ni ne annabi Muhammadu a'a saboda wani wuri ne na musamman ce Muhammadu ne sai malaka ce dama kai kadai aka ce in budewa sai ya bude masa ya ce yana shiga aljanna sai ga aljabbaru Allah kenan sai san su idan sai ta yi wa Allah waɗannan tasbihi da kirari halatta ya Muhammad kum tashi ibadar ibada bace tashi daga kanka ka roki abin da kake so za a baka wasfa ta shafi ka nemi alfarmar za a ma a ga manzon Allah kenan shi kadai ne da wannan matsayin a duniya ke sa mun gode wa Allah da ya bamu manzon Allah mun gode wa Allah ya saka ma cin masu bin manzon Allah roƙon mu ga Allah ya kashe mu akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba wannan darajar ba zama haka yanzu 'yan ɗariƙar tijjaniya suka rubuta a cikin jahilin ma'aga daga filin kiyama zuwa aljanna sau dubu saba'in da wata riga mai aljihu dubu saba'in ya ɗauki mutum dubu saba'in saba'in sau dubu saba'in duk ba a sani ba a ganin ƙarshen arnan cikin manzan Allah ba sa ɓanƙasa ƙofar ba Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin su ne a cikin aljanna in ji su malamai to suka ce a alkhairi masu yawa ko wal haudu shine haudi ma'ana wani tafki na manzon Allah da Allah zai ba da tashin kiyama wani korama ce ta ruwa amma ruwan ba irin da ka sani ba ko kullum da ake shan ruwan na diamond ne ta fata an gane duk wanda ya yi ruwan mai sha daga lokacin ba zai ƙara isura ba har illa masha Allah sai dai ya sha ruwa a matsayin abun marmari kun gane bambanci yanzu ba kulle man kwalba ba ana hari saboda kishirwa dan marmari ake sha aiko amma ruwa ba dan kishirwa ake haidan dole saboda in ka da kishirwa ko ka sha lemun kwalba guda goma dole sai ka ruwa da kashi dan ba zai balance ruwa ba kuna ga ni ba in ka sha ruwa a kausara har abada ba za ka yi kishirwa ba kuma ruwa ana gama ketare siradi gashi nan a wurin mazala na tsaye a bakin wurin yana yau mutane mara ba duk al'umma suna musu maraba ku taho ku taho al'ummata sai ya ba ka ruwan ka sha daga nan shi ke nan bala'i ya kare wa dan adam Allah ka saka mu a cikin shi yace wal maqamul mahmud da kuma wani matsayi da ake masa maqamul mahmud matsayi ne za a ba wa manzon Allah wata tuta ta musamman alamar cewa yace wa bi yadi liwa'ul hamd wanda fi kowa gode wa Allah a cikin halittun Allah shine manzon Allah misali ba shi wannan tutar yabo ce alamun ya fi kowa gode wa Allah ba ga wannan matsayi ne shi ma wanda kadai ba wanda yake da shi ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace wa zalika li adillatin naqliya wal aqliya al atiya duk waɗannan abubuwan da malam ya ambato yace to za ka fahimce su ne saboda dalilai da zamu karanta nan gaba kaɗan na al-aqliya na ayoyi da hadisai da maganganun malamin kirki ya ce wal akaliya da kuma dalilai na hankali da tunani wanda za mu zo a karanta su nan gaba kaɗan insha Allah za mu ci akwai lokaci ko ya cika to alhamdulillah sai mu tsaya anan insha Allah ba ga dai ala ayi halin wannan gaba ce mai matukar ma muhimmanci ko kuma za mu ta karanta cikin su insha Allah da fatan Allah ya muke mu ya sa mu da albarka cikin dukkan abin da muke karanta kuma ya aiki da shi Allah ba wa kasan mu lafiya da zama lafiya wannan addu'a ce da ya kamata ku mutane kowa rinka yin wallahi dan ana cin wata gaba ta musifa mara daɗi ko kaɗan to maganin abu yadda muka ta addu'a shekarun baya Allah ya yi mana bala'in a rashin tsaro a gabar maso arewa to yanzu ma gabar maso yamma maso waɗin ta ma addu'a ce kaɗai magani ba kada wani abu da addu'a kar ka daina kuma kanka abun Allah ka tahi cikin dare ko yaye ne ko ne da bacci kina rafi da kai ai ka dawo ka daga ka ce ya Allah ka yaye mana wannan bala'in rai sarai ka yi maganin waɗannan ƴan ta'adda ka dammara su ka ɗaura musu bala'i da gazawa sai ga Allah karba sai zauna lafiya shi kenan to Allah samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi